أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu 29 ga watan jumada al'ula shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ranar da ke daidai da 26 ga watan februari shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka sani cewa karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su kamar yadda magabatanmu salihai suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahmar shi da hikimar shi sai fitar muna da malamai wayanda suka je suka fahimci wannan addini kamar yadda yi umarni a littafin shi mai tsarki Allah ya ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun Allah ke cewa me yasa ba za a samu daga kowace jama'a a samu wata koko daga kowace kungiya a samu wata jama'a ta fita ta fahimci addinin nan domin ta dawo ta yi wa mutanen ta gargadi ko za su ɗauki sauransu wato tsare kansu daga fadawa cikin abin da ke saba ma Allah to alhamdulillah daga cikin waɗanda Allah ya ba muwafaka yi irin wannan fahimtar addini shine Imam Malik ibn Anas shi wannan bawan Allah kuma Allah ya karfafa shi da wayansu falaloli da wuya ka same su a wani malami na ɗaya dai ya fito a garin madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almadinatu kalkir yanfi tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibaha wato ita shi garin madina wato kaman wuta ce ta zuga zugin makeri wato takan fitar da dattinta kuma mai kyawun ta ya ƙara kyau saboda haka ilimin da ya fito daga madina yana ilimi ne wanda aka fitar da datti kamar yadda ake fitar da dattin ƙarfe kuma aka ƙyawata mai kyan shi domin fuqahawul madina malamai tun daga sahaba da tabi'ai fuqaha na madina su ne suka tantance wannan ilimi mai amfani mai taimako sannan kuma bawan Allah ne ya fito a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan zamani annabi yace khairun nas ko ko yace khairul qurun khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alherin karni shine wanda suke yayi zamani na sannan kuma karni mai bi mishi sannan mai bi mishi to malik ibn anas ya zo cikin karni na biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk da haka manzo ya yi bishara cewa wani malami zai bayyana a madina annabi sallallahu alaihi wasallam yushak an yadriba an-nas akbad al-ibl yatlubuna al-ilm wa la yajiduna aliman a'lama min alim ahli madina za a zo mutane suna yawo suna tafiya tafiye tafiye suna neman ilimi to ba za su samu malamin da ya fi malamin mutanen madina ilimi ba wannan bushara da annabi ya ce za a fitar da wani malami a madina za a rasa mai irin ilimin shi yanzu shekara 1438 annabi kuma ya ce yushaku an kusa saboda haka tun da har shekara 1000 ta ba da baya lalle an ya faru kenan to yau in ka tambayi kowaye a duniya ka ce wani ilimi ne ya fito daga madinatun rasul sallallahu alaihi wasallam kowa zai ce maka ilimin da malik ibn anas ya rubuta a muwatta sannan aka dawwana a cikin mudawwana shine ilimin kuma annabi ya gaskiya saboda haka Allah ya bamu muwafaqan fahimtar wannan ilimi kuma ya bamu muwafaqan aiki da shi to muna hadith koko muna ina ne babu qadar sabo a'a qira'a ba ni dai nan na tsaya babul qira'ati fi subhi ko to babul qira'ati fi subhi hadisi na 181 haddathani yahya an malik an ibn an hisham ibn urwa an abihi wato Urwa bin Zubair أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما نن أرويتو دقا عروة بن, هش... آه بن زبير عروة بن زبير شيني دان زبير بن عوام تابعيني يا رويتو قيط أيتشيوا أبو بكر الصديق صل... آه يا صلى الصبح ya karanta suratul baqara a raka'a biyu na wa'an wannan sallan asuba ya karanta suratul baqara a raka'a biyu na wannan wannan ya nuna ja'iz za a yin karatu a sallar asuba karatu mai tsawo wannan ya nuna ja'iz yana iya halatta yana yiwa kuma bai saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa wanda ke in ya kasance limamin mutane to in ka takaita sallah domin a ciki akwai masu rauni akwai masu bukata da wasu abubuwa haka manya kuma abin nan duka ya nuna dai za a iya yi to hadisi na kari da tamanin da biyu wa haddasani an malik min an hisham bin urwa an abihi annahu sami'a abdullah bin amir ibn rabi'a yaqul sallaina wara umar bin khattab as-subh shi kuma abdullahi ibn amir ibn rabi'a yake cewa mun yi sallah wara umar bin khattab subha mun yi sallan asuba bayan umar bin khattab fa qara'a fiha bi surati yusuf wa surati al-hajj sai karanta surati yusuf da surati al-hajj qira'atan bati'a yana mai karatu karatu a hankali da sannu sannu fa qultu wallahi idan laqad kana yaqumu hina yatla'u al-fajr qala ajal shi abunan urwa bin zubair shine ya ji abdullahi bin amir yake faɗan haka sai shi urwa ya ce sai na ce mishi wallahi lalle tun da ya ji cewa umar na karanta suratu yusuf da suratul hajj cikin sallan asuba sai ya ce to lalle ya rantsu da Allah wallahi laqad kana yaqumu hina yatlu al-fajr lalle ya fa yana fara sallan nan ne daga fitowan alfijiri qala ajal shi abin ibn rabi'a sai ya ce eh gaskiya ne wato yadda umar yake tun duku-duku kun san ana cewa salatu khairun minan nawm kafin alfijiri ya fito wato mutane za su yi alwala tun kafin alfijiri ko da alfijiri zai fito mutane sun yi sahuwa ina a masallaci alfijiri yana fitowa kawai sai ikama sai Allahu akbar to kun ga suna da lokaci su karanta surori mai yawa a ciki shine ce lalle lokacin da ake yi to kuma yaushe aka fara bari sai dan gari ya waye lokacin Usman bin Affan ne domin wannan sunnan da Umar ke rike ta shine Abu Lu'lu'a ya samu ya labe da duhun dare ya caka Umar buka ajalin shi kenan sai khalifa na biyu Usman na uku sai fara bari a fara ganin gari ya dan waye fuska ta ga fuska domin ba su da haske fuska ta ga fuska domin duk yana cikin lokacin amma mafi kyan lokaci mafi kyan lokaci na sallah shine farkon lokacin sallah ya shigo ayi sallah wanda za su yin haka to sun rike sunna kuma sallar su tafi akan wanda ya zo daga baya wancan dalla lura ne har a cikin littattafai na malik ana cewa falalan yin sallah irin wannan lokaci ya fi akan jama'a daga shigar lokaci a yi sallah ya fi akan jama'a wannan zai iya zuwa ma mutum a fiƙihu mutum ne mutane sukan jinkirta sallah kamar yana wuri masalan kamar sallan azahar mutane sai karfe biyu za su yi to azahar tun wajen sha biyu da nawa da take yi da minti goma koko sha biyu da wani koko ɗaya saura wani abu amma mutane su jinkirta ta wani lokaci mai tsayi to yin gaggawa mutum ya yi sallah lokacin sallan ya fi alheri akan jiran wannan jama'a wanda ya samu kashi cikin wannan musiba to amma a gaggauta yin sallah a lokacinta daga cikin lokacinta shine sunna kuma shine fi falala Allah ya ba mu muwafaka to wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an ibn sa'id wa rabi'ah ibn abi abdurrahman ibn qasim ibn muhammad anna anna furafisa ibn umair al-hanafi qala ما أخذت سورة, سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا wannan an ruwaito ne daga abdurrahman an qasim bin muhammad al-qasim bin muhammad wannan jikan abubakar bin abubakar bin saddiq ne ce anna furafisa bin umair al-hanafi ya ce ban haddace ma a hasu suratul baqara ban ɗauki suratul baqara suratul yusufa ba illa fi qira'ati usman bin affan sai dai daga karatun da usman bin affan yake yi a sallar safiya dan yawan maimaita ta da yake yi yana yawan karanta suratul yusuf shi daga ma karatun usman bin affan na a safiya ya haddace suratul yusuf dan yawan maimaita ta da yake yi to wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة تنا النافع شيني مولى عبد الله بن عمر يا رويتو شيوا عبد الله بن عمر يا كسن شينا كرن توا في الصبح أصلا صافيا في السفر إن ينا متى في بالعشر السور الأول da sura goma na farko minal mufassal na wa'anda aka wato rarrabe kun sa al mufassal ta fara daga suratul qaf har zuwa nas fi kulli rak'atin bi ummul qur'an bil bi ummul qur'ani kowace raka'a zai ummul qur'ani wa suratin da sura daya wato nan ya nuna kenan shi ma in mutum na da haja ko tafiya ko wani abu zai iya rage tsawon karatun sura to babu ma ja'a fi ummul qur'an abin da yazo game da fatiha na 185 حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبا سعيد عن أبا سعيد مولى عامل ابن الكريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي تو أن أبا سعيد وندك مولى فارسيني أبا سعيد إن متم فارسني maula wato yana cikin bayin amir bin kurai ya ba shi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yana da cikin mahaddatan qur'ani na na cikin sahabbai wa huwa yusalli annabi ya kira shi alhali yana cikin sallah falamma faraga min salatihi lahiqahu da ya ƙara sallar shi sai je riske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadihi da ya riske manzo yana cikin sallah nabi ya kira ubay bin ka'ab sa'al da tsara sallar shi sai ya zo sai annabi ya rike hannun shi ya rike hannun ubay bin ka'ab wa huwa yuridu an yakhruja min al masjid min bab al masjid a lokacin annabi na nufin ya fita ta kofar masallaci fa qala inni la arju Allah تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها يجي وأبي بن كعب نينا سو كافن كفتا daga wannan masallaci ka koyi wata sura wannan sura Allah bai saukar a cikin taura bai saukar a cikin injil ko cikin qur'ani bai saukar irin ta ba qala ubay shi ubay sai ce faj'altu ubti'u fil mashi rija'an rija'a zalika da annabi ya gaya mishi haka sai shi ubai ya fara jan kafa wato yana tafiya a hankali dan kasu fita masallaci kuma ba a gaya mishi ba domin annabi ya ce ina so in koya maka abu kafin ka fita wannan masallaci sai ya fara jan kafa thumma qultu ya rasulullah as-sura allati wa'adtani da ya ga annabi ya dan shuru sai ya ce ya ce ma annabi wannan suran nan da kace kaman wa alkawalin in koye ta kafin a fita qala كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة النبي تنبيشي يا كتي مي كتي كرنتا وإن كبود صلى قال فقرأت عليه شيء أبي بن كعب يتي سينا كرنتا مشي الحمد لله رب العالمين واتو سورة الحمد بوديا تاتبتا الله وبنجين تالكي حتى أتيت على آخرة هل نزوق الشن سورة فاتحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة إيه ون إتتي ون سورة لك سوكاما وهي السبع المثاني كما إتتي ون ود أكي ميميتا وقدا بقوي wal qur'an al azim kuma da littafi qur'ani mai girma abin karantawa allazi u'titu wanda aka bani shine wala qad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim ita ce sab'an masani wannan suratul fatiha wannan ya nuna abin da yazo game da ita na falalatta yace to wa haddathani an malik an abi nu'aym وأم أبي نعيم وحب بن ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أن وتونا جابر بن عبد الله تكون صحابة من النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام وندا يصلى ركعة آية ولم يقرا فيها كما اتكن ركعا نن بي كرنتا da uwar littafi ba wato qur'ani to lalle fa lam yusalli bai salla ba illa wara liman sai dai in ya kasance yana bayan liman to wannan sallar shi ta yi shine zo muna babi na biyu babul qira'ati khalf al imam fi ma la yujharu fihi bil qira'ati nan babi na yin karatu ne bayan liman a cikin abin da shi liman bai bayyana karatu wato raka'o'in da ake asarce karatu cikin lokacin da liman yake wato sallah a asarce hadisi na ɗari da tamanin da bakwai حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا الصائب مولى هشام مولى هشام ابن زهرة يقول وأن أبو الصاعد شيء فارسي كو مولى هشام وندك باوان هشام ابن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول يا جي صحابي من الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لا تشوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله لا تشوى من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج وهي خداج هي خداج غير تامة ناجي شوى من الله صلى الله عليه وسلم من صلى دو وندي صلى صلاة دون وندي وتصلى كما بكرنتا أتكين صلى نن da uwar Qur'ani ba wato Fatiha فهي خداج واتوانا وقصران لا صلاتي وهي خداج وقصران لا كما قصران لا غير تعمل بتشكبا سيتي قال فقلت سنتي مع أباه أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء أكون وراء الإمام ني ولوكتي لكن كسن شبايا الإمامي قال فغمض ذراعي وتوصي زنقرين أهنونا ثم قال يتي اقرأ بها في نفسك يا فارسي ka karanta wannan sura in kana bayan liman lokacin da liman bai karatu ka karanta ta fi nafsika a cikin ranka kai mutumin farisa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaaraka wa ta'ala wato Allah na faɗa wannan kaman hadisin qudsi kenan daga nan qasamtu salati qasamtu sala baini wa baina abdi Allah na cewa na raba sallah tsakanina da bawana nisfain rabi rabi فنصفها لي ونصفها لعبدي رب صلى دومني ربي كما دم باوانا ولعبدي ما سأل كما باوانا دا نادا عبن دي تنبيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا واتوكو كرنتا يقول العبد باوا زيتي الحمد لله رب العالمين غوديا تا تبتا ga ubangijin talikai يقول الله تبارك وتعالى الله كما madaukaki me yake cewa hamadani abdi wato lokacin da bawa zai ce godiya ta tabbata ga ubangijin talikai sai Allah ya ce bawa na ya gode mu wa yaqulu al-abd ar-rahman rahim bawa kuma sai ya ce mai rahama mai jin kai yaqulu Allahu asna alayya abdi lalle bawa na ya yabe ni wa yaqulu al-abd maliki yawmiddin wato mamallakin ranar sakamako yaqulu Allahu majjadani abdi lalle bawa na ya girmama ni يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين باوا زيتي كيني مكي بوتاوا وإياك نستعين كما زوا غريك مكي نيمان تيمكو فهذه الآية بيني وبين عبدي تو wannan iyaka na budu iyaka nasta'in aya ce tsakanina da bawana wala abdi ma sa'al kuma bawana na da abin da ya tambaya kun ga me ya tambaya anan wurin ka muke neman me taimako wato lalle Allah zai taimake ka wanda ya karanta Fatiha da imani Allah zai taimake shi yaqulu al-abd bawa zai ce ihdina as-sirat al-mustaqim ka shirye da mu hanya madaidaiciya wannan hanyar sirat allazina an'amta alaihim hanyar nan wa'anda kai ma ni'ima غير المغضوب عليهم ولا الضالين با hanya wa'anda kai wushi da su ba kuma ba batattu ba fa haula ila abdi in abdi in ba ya faɗi wayannan ayoyin sai Allah ya ce wa'annan ayoyin li abdi duka na bawa na ne wa li abdi ma sa'al kuma bawa na na da abin da ya tambaya nan kana neman shirya Allah ihdina Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya ba hanyar hanya wayanda kai wa ni'ima ba hanyar wayanda su kai hushi da su ba ko suka la suka bata to lalle wanda ya fatiha da niyya mai kwarai mukhlisan zuwa ga Allah to lalle Allah zai shirya da shi nan Abu Hurairah ya ce mishi ba ya rusa hadisin baya ba ne ya ce mishi in liman ya yi shuru kai ma ka karanta ta don fa'idar da ke ciki amma wannan karatun da za ka yi bayan liman in ya yi shuru ba wajibi ba ne kun gane bambancin amma mustahabbi ne ka yi don don fa'ida duk lokacin da kai wannan magana Allah zai ce wali abdi ma sa'al wali abdi ma sa'ala eh to bari
daga wasu manzanni su ce karanta fatiha a wani ya sallah ne kawai farin yanzu ko je ga wajen addu'a a salatin kowace irin sallah ka karanta fatiha har ko jama'a duk ai addu'a ce ba addu'a kamar fatiha ba a saukar da wani abu ba a cikin qur'ani ko taura ko injil kamar fatiha ba a saukar ba a a addu'a amma wurin tsari kuma wurin tsari neman tsari mu'awwizatain annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma ba a taba neman tsari da ba a taba neman tsarin Allah da wani abu kamar mu'awizatain ba wanda ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas shikenan iyakan neman tsarin Allah kenan babu wani abu ba magana boka ba magana rukuya shi yasa masu mamata wa'azi in kun je mamata wa'azi wanda zai ma mata wa'azi a gabanka ka karanta tare da su kula auzu bi rabbil falaq da kula auzu bi rabbin nas wato me yasa domin su ne an fi saurin wato rikitar da su ka karanta musu kula auzu bi rabbil falaq kula auzu bi rabbin nas wanda bata iya ba yanzu a koya mata domin me za ka yi wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taɓa roƙon Allah na neman tsari da wani abu ba kaman su to in kin yi imani da Allah kin yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq wanda ƙarya ba ta fitowa a bakin shi ki yadda cewa qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas za ta miki maganin duk wani sharri ba ruwanki da boka in baki iya baki koya wato an zo muna da magani cikin Kur'ani da komai amma duk da haka sai mu miƙa kanmu zuwa shaɗannu Allah shirya da mu to
wajen imam malik masar imam malik eh idan lima inda yake karatu eh bari mu kare za a zo kai hankuri duk za a zo to haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة الرويت دقا عروة بن زبير هو عروة بن زبير شيني شيني عتاب شيني تابعي زبير بن العوام الزبير بن العوام شيني صحابي me yasa kullum ma yake shaida da su domin su ne fuqaha fuqahul madina sab'a urwa yana cikin fuqaha madina as-sab'a kun san sahabai ba ba yanzu muka ce Ubay bin Ka'ab yana cikin wanda suka haddace Qur'ani ai ba dukkan sahabai suka haddace Qur'ani ba ba dukkan su ba ana kidaya su da hannu sannan bayan su kuma ba dukkan su bane fuqaha sahaban sannan ba dukkan su bane muhaddisin kamar Abu Huraira wato fannin nan tun daga sahabai ya zo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu wayansu hafazatul Qur'an zaka samu wayansu sun iya rike hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai yan su fuqaha a fuqahul sahaba al abadila su guda hudu ne wanda aka eh, aka ɗauke su fuqaha wa- wanda ke ƙananan yara ne su ba su ba su tsufa ba ba su tsufa ba sun tara fiqihu kuma sun koyar al'abadila din nan su ne abdullahi ibn umar da kuma abdullahi bin abbas da abdullahi bin amr bin as sannan kuma abdullahi bin zubair to abu abu hanifa yan abu hanifa sai su ce- sai su kira abdullahi bin zubair sai su saka abdullahi bin mas'ud wanda yake shi ya tafi can kasan eh, iraq wayannan su ne fuqaha sahaba me yasa suka samu wannan falala domin su ƙananan sahabai ne ƙanana kasan yadda basu abin nan yadda yaro yake da kaifin basira suna nan suna kallon komai saboda haka kuma sun iya haɗa ilimi Allah ya ba su domin shi faƙihi ya iya ɗauko nan ne da can da can ya haɗa don ba ku misalin faƙihi a mu- mu mu je gona wani ya iya noman shinkafa masha Allah in yi noman shinkafa zai fitar maka da buhu da yawa da yawa da yawa na shinkafa ko ba ka ba wani ya iya noman tumatur da tattasai da tattasai da cabbage in ka bashi shinkafa fa za a samu matsala mai mai noman shinkafa kuma in ka bashi tumatur za a samu mai matsala to mai noman shinkafa shine masu rike qur'ani mahaddatan qur'ani masu tumatur da wayancan sune masu hadisai to shi faqihi faqihi fa shine mai maka wannan miyar dage dage da kake ci kun gane miyar dage-dage shi ne faƙihi ya ɗebo can ya ɗebo nan ya ɗebo nan ya haɗa ya kama ka miya mai daɗi ka ci to in ka zo ka kore in ka zo ka kore faƙihi to watakila za ka ci gayan tuwo ba miya ko ka sha miya ba tuwo akwai matsala to shi eh, wayannan suna cikin fuqaha saba to su fuqaha saba na Madina da suka taru suka tattance ilimin sahabbai su kuma su kuma Malik shine shi kuma yazo ya tattara nasu ya dawwana shi ya zo muna zuwa yanzu saboda haka wannan ba wai ilimin malik ba ne a ilimin na gaban shi ne su ma na gaban su ne asalin shi dai daga wurin wa yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi da mu to kana yaqra'u shi urwa ibn zubair kana yaqra'u khalfa al-imam fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a wato ya kasance na karatu abinda shi liman ya kasance bai karantawa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد تو قاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة لما يزود مجانا إيدا جشن فقهاء صبا القاسم أنت فخذهم آه، منين أكتا عروة قاسم عروة قاسم دوائي ne? عبيد الله عروة قاسم سعيد أبا بكر سليمان خارجة آه، قال على كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ديزا عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبي بكر سليمان خارجة سجد بقيك ينكو وأن قاسم بن محمد بن أبو بكر dan abubakar ne yana cikin fukawo saba'a malik na ba da shaida da shi in yayi abu wannan to kai sunna domin faqihin tabi'ai ne amma a cikin su duka kuma afqahu minhum shine sa'id din nan sa'id bin al-musayyab shine babban su kamar yadda malik shi kuma a babban a lokacin su malik ne babban su kamar na sahaba kuma abdullahi ibn umar shine babban su domin shi a madina yake kuma ɗan khalifa sai dai kuma duk da haka suna kula da shi suna kula da shi da yake fuka ne cikin wayannan abadilan nan kaman Abu Mansur al-Ja'far da yace ma Malik ka rubuta mana littafi abinda sahabbai suka yi ittifaki akan shi amma wurin rubuta littafin nan ka kula da wani abu kai kai nisa daga tsananin abdullahi ibn umar yana da tsanani an ce in ya fita in ya san zai je wuri kuma annabi ya taba zuwa wurin sallallahu alaihi wasallam hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi din nan shi ma nan bi zai zai biya taka yana da sahabbai suka yi ittifaki a zo a rubuta shi aka rubuta shi tun lokacin abubakar sannan bayan abubakar lokacin usman zaid bin sabit aka tara aka rubuta qur'ani tun daga bakar hannas aka rubuta komai sai sahabbai suka ce duk wanda ke da wani abu ya kona shi dan kada ya kawo muna me rikici da aka zo wurin abdullahi bin mas'ud aka ce ka kona naka sai ya ce kai wannan qur'anin daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na karbe shi ba zan kona ba amma kuma yin haka ya muna kyau kun san kyan da ya muna mustashriqun su ne masu sukan musulunci turawa ne za su zo su karanta addinin musulunci neman wurare haka fagaratin da za su ɗauki ɗa'an cikin addinin musulunci ku ga kuskure su yi abin nan sai su ce kun ga ai sahaban nan sun je sun yi ijima'i sun rubuta Kur'anin da yake ya dace da ra'ayinsu ba ku ji sun ce a ƙona ba wanda ba wanda suka tara ba suka ce a ƙona kuma suka sa mutane dole sai sun yi haka saboda haka kamar yadda 'yan shi ake cewa ai Kur'ani na gaske na gaske Kur'ani na gaske wanda aka sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam a maganar su fa makareta ne kada wani ya ce ya ji an ce anan suna cewa qur'ani qur'ani na gaske wai in an dora wa jaki jaki bai ya daukan shi amma ji yanda suka mai da shi dan littafin nan wai an ci ayoyi na yabon ahli bait to abdullahi bin mas'ud nan da ya ce shi ba ruwan shi ba zai kona abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga bakin shi ba ku je dai ku yi naku amma ni ba zan kona na ba shin inda akwai wani abu da al'a'imma suka ittifaki cirewa daga qur'ani ta abdullahi bin mas'ud ya ki ya ki shiga cikin wannan ittifaki da an samu wannan abun a wurin wa wurin shi to amma ba a samu wani bambanci ba sai yan lafaza kaɗan kawai alhamdulillah saboda haka qur'anin da muke da shi mutawatiran la shakka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kun ga nan shuzuzin shi yayi me amfani haka duk wani malami in an zo kan kadiya kuka ji wani malami ya dan fandire ya fita yana da amfani kwarai da gaske kun san amfanin domin kowanne abin da kuka yi ittifaki akan shi kada ku fara kashe junanku akan matsalar matsalar ba ta kai a kashe juna ba shi yasa kuma Allah ya ba wani basiran in yadda da wannan abu wato fi ikhtilafil ulama in sun yi sabani akwai rahma a ciki akwai rahma saboda haka kullu wannan babin rahma abinda da ake so ilimin da ya zo maka kuma kana tsu da shi kai da shi Allah shirya da mu eh to wa haddathani na 190 ko wa haddathani an malik an yazid ibn ruman an an nafi' أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ يا كسن شنا كلنسا وبايل الإمام أبن الإمام بكسن شنا بينا في القراءة واتلوك سند الإمام كي كراتون أسرشي كيما كي كراتون أسرشي to shi ne ce ƙala malik wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika ahabbu wannan shi ne abinda na fi so cikin abubuwan da na ji na yin karatu bayan sallah domin zai yi wanda ya zai kabbarta Allahu akbar bayan liman yana ta sauraren liman kuma liman ya taso na shiru shi ma dai ya yi shirin shi ko yana ta addu'o'in shi shi ma sallar shi ta yi amma laisa a habu ba shi ne aka fi so ba me aka fi so lokacin da liman bai karatu ka karanta fatiha ka karanta fatiha don me domin wannan falalar da take da shi lokacin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ce wannan nawa ne haka je karshen ta sai kuma Allah ce bawa nana da abun da ya me ya roƙa sai Allah ya baka abun da kake so da fatiha to babu tarku qira'ati khalfal imami fi ma jahara fihi nan babin barin karatu bayan liman a abin da liman ke bayyana karatu a cikin shi wato in mutum in liman na bayyana karatu sai ka bar karatu shine 191 haddathani yahya an malik an nafi' anna abdullah ibn umar kana idha su'ila hal yaqra'u ahad ahadun khalf al-imam abdullah ibn umar in an tambaye shi kun ga shi ma yana cikin fuqaha idza su'ila in an tambaye shi shin wani yana karatu bayan limami qala idza salla ahadukum khalfa al-imami fa hasbuhu qira'atu al-imam wa idza salla wahdahu falyaqra قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام an tambaye shi shin ɗayan wani mutum zai karatu bayan liman sai ce in ɗayan ku ya sallah bayan liman to li karatun liman ya wadatar mishi karatun da liman ke yi ya wadatar ma mabiyi mamumi kuma amma in kai sallah kai kaɗai to ka karanta saboda haka anan nafi ne maula ibn abbas ya ce to abdullahi bin umar la ya qara'u khalfal imam shi in yana sallah bayan liman bai karanta komai qala yahya sami'tu malik yaqul yahya kuma shi ya rawaito malik ya kan yana cewa al'amru indana al'amari a wurin mu nan indana a ina kenan a alil madina to ba kowane malami zai ce indana ba wannan ita ce falalan wannan shine ilmin wannan shine sunnan kuma shine salafiyan in kun gane salafiya shine makacin kace indana indana salaf saboda haka an gina akan in kun duba a risala wattiba'i salafus salih ko ga ci ba gaba ɗaya littafin an gina shi akan salafiya ne saboda haka wani daga baya ba zai zo ya ce wai yana fassara Qur'ani kamar yadda ya fahimta ba yana fassara hadisan manzo Allah kamar yadda ya fahimta ko yadda malaman shi na kusa suka fahimta yazo yace kuma shine salafiya a'a salafiya shine na gaban nan saboda kan an tambaye ka mazahibul fiqhiyya as-salafiyya guda nawa ne guda hudu domin salaf din mu ne suka yi sabani a fiqhu guda hudu ga Abu Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad su ne mazahibul fiqhiyya as-salafiyya kada wani ya zo kuma daga baya ya kirkiro wani abu ya sossoke su kuma ya zo ya kira shi me salafiyya a'a wannan ba salafiyya bane wannan halafiyya ce ku tsaya kan salaf din nan in sun yi sabani duka duka daidai ne duka daidai ne sai dai ku da ki Allah ya ba ku zinari in an kawo maka azurfa za ka karba? amma da zinari da azurfa kaje kasuwa duk za su maka za su yi maka komai ba amma zinari fa ya fi ta ku gane to ina muke قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة wato yan haɗa hadisan aikin da da ake yanzu shine abin da tsaya madina mutum ya yi karatu a inda liman bai bayyana karatu wa ya turkul ƙira'ati fi ma ya jaharu fihi imamu bil inda kuma liman ke bayyana karatu kai kame kai saurari ka kame bi shi shi ne al'amur inda na a madina to wa'yansu a cikin a'imma ɗin akwai wanda suke wajabtar da karanta fatiha me ya kai su ga karanta fatiha wannan hadisin cewa mallam ya ƙara bi umar kitab fala salata na hukoko fa salatu khidaj sun tsaya kan na cewa duk wanda ya salla bai karanta umar kitab ba bai da me salla sai suka to akwai matsala nan matsala shine mamumi wanda ke bayan liman kuma liman na karanta fatiha to shi kuma bai karantawa to kuma ga hadisi am ya ce duk wanda bai karanta fatiha bai da sallah ina son ga muku rudanin da kuma hallin da dole sai ka sa sunna saboda haka sai su ce maka to yanda za mu yi maganin wannan matsala sai wasu a cikin malamai sun ce yadda za a yi maganin matsalan nan in liman ya ce wala dalin aka yi amin ko kafin ya ɗauki numfashi ya fara sura ka yi sauri ka karanta fatiha hanya zai yi malam
kun ga an shiga matsala hadisi ya jawo musu matsala wani kuma sai ya ce maka a fi sakatatil imam iqra ma qara'ahu al-imam in imam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya dauki numfashi kai sauri ka ce me alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kafin ya dauki numfashi ka ce arrahmanir rahim duka wannan takalluf shi yasa fiqihun madina yafi wancan shi yasa nake cewa shi wannan zinari ne wancan su kuma me azurfa ne domin ba su da ilimin yaya ake yi practical shi yanzu malik ya gaya maka practical an liman na karatu kai me kake yi ba wani karatu da kake yi domin ya dauke ma karatu ka huta da hada wancan da hada wancan da hada wancan shine bambancin fiqihun malik da nasu in har Allah ya baka zinariyar ilimin madina to in dai ka bar shi ka je wani wuri to kai ne Allah shirya da mu Eh, eh, ita kamar yadda aka yi bayani yanzu idan ana bayyana karatu da a shi mamu zai saurara ne idan kuma liman bai bayyana ba sai mamu ya karanta a zuciya Haka.
su kura mai fada ba su bi shin za su ɗau wancan hukuncin ne ko ya bayyana ko bai bayyana ba za su yi nasu a to ai tunda kurma baya jin liman na karatu saboda haka ya karanta shi ya fi mishi alheri Eh, ko da yake akwai kuma an ce ko da kana nesa baka jin liman a raka annabiyu ka saurara to kun ga kenan ya fi dacewa da aiki ha- ha- halin me halin kurma wato wanda ke can nesa Allah shirya da mu to babu tarkin kira'a ko
babu ma ja a fi ɗari da nawa ɗari da tutsin da biyu ya ce wa ya haddasa ne haya an malik an ibn shahab an an an ibni Uk- an ibni ukaima al-laifi an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin jahara fiha bil qira'a to an rubaito daga Abu- eh, daga Abu- abi huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa wato ya ya ya fita koko ya juya min salatin wata sallah jahara fiha bil qira'a a wannan sallan ya bayyana karatu fa qala hal qara'a ma'i minkum ahad anifan shin an lokacin nan da ya wuce waninku yayi karatu qur'ani da ni fa qala rajulun na'am wani mutum ya ce eh ana ya rasulullah ni ya manzo Allah qal fa qala rasulullah sai manzo yace inni aqulu mali unazi'u alquran shin ni ina cewa me yasa ake mun jayayya da qur'ani fantaha an-nasu an alqira'ati ma rasul sallallahu alaihi wasallam fima jara fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilqira'ati hina sami'u dhalika min rasulullah to tunda mutane suka ji haka annabi yace wa yake mun jayayya da qur'ani wato yana karanta qur'ani shi ma yana yi da annabi kaga yana kawo tashwishi tunda mun- annabi ya ce to wake mu wannan jayayya da qur'ani sai ya zama kenan mutane suka bar bin annabin yana karatu sai dai su me sai dai su saurara to babu ma ja'a fi ta'min khalf al-imam wannan babi ya zo na cewa amin bayan limami حديث نقري تسعين دا أكو حدثني يحيى عن مالك عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه أن أبي هريرة أن أن أن أبي هريرة وتعالوا لك أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة يتولى قبل الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن إلي من ي أمن يتي آمين فأمنوا كما كي آمين fa innahu domin fa man wafaqa ta'aminu duk wanda ya dace da ta'aminin eh, ta'aminin shi cewa duk wanda amin din shi ya dace da amin na mala'ika gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi qala ibn shahab wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin shi ibn shahab az-zuhri sai ce annabi ya kasance yana cewa amin domin hadisin ya ce in ilman ya ce to kuma ku yi sai ibn shahab ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi to 194 wa hadathani an malik عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الصمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير, غير المغضوب عليهم ولا الضالين إم إمام يشي غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين توكتي آمين فإنه من وافق قوله قول الإمام آه قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم حديث بمبنش وانشان إن إيمان ياتي آمين كتي آمين نعم كما إن لمن ياتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوبتي آمين با كتي مي آمين تو لا أريد تسعين دبيار وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه نن أبو هريرة ميتي منذ الله يتي إن أيوك يتي آمين sannan mala'ika ita ma a cikin sama suka ce amin sai kuma ka samu dacewa ɗayansu da ɗayan na mala'ika da na mai sallah to za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi to wannan hadisi na 196 wa haddathani an malik an sumayya maula abi bakr an abi salih as-samman an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamida lokacin da liman zai ce Allah na jin ga wanda yake gode mishi فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يا أبنججم اللهم يا أبنججم لك للي كان دقوديا فإنه من وافق قوله قول الملائكة دون ما كان شتداتي ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أن غافر تامشي أبن يا غباتا نزل بنشي wannan babin cewa amin ne amma in kun koma littafin fiqh ku je ku karanta amaliyan yaya ake cewa nan nazariya ce amaliyan fa yana nan cikin mudawwana cikin littafin fiqh to babu al'amalu fil julus fi salah wannan babi yanda ake zaman sallah amal zaman sallah hadith na 197 حدثني يحيى عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال ra'ani abdullahi bin umar wato shi wannan ali bin abdurrahman al-ma'awi ya ce abdullahi bin umar ya ganni wa ana wa ana a'abasu bil hasba'i fi salati ina wasa da tsakkuwa a cikin sallah falan man saraftu lokacin da na kare nahani sai hana ni wa qala isna kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna kai yanda kamar yanda annabi yake aikatawa fa qultu wa kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna to ya annabi yake yi qala kana idza jalasa fi salati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhadhihi al-yumna wato nan za ku gane wannan wasa da yake da tsakkuwan nan kusan su ba su da carpet tsakkuwa ne masallacin ɗiban kasan ne yake yana dan wasa ana zaune ne zaman tahiya ne to kaga nan da yace a'abafu bil hasba'i fi salati ba yana nufi lokacin da ke tsaye bane ko ruku'i a lokacin da ke zaune sai ce kai yanda manzo Allah ke yi yana zaune mana to ya ke yi sai ya ce idza jalasa fi salati wa da'a kaffahu al yumna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a cikin sallah sai ya saka tafin hannun shi na dama ala fakhidhihi al yumna sai ya sa shi akan cinye shi ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha sai kuma ya danke yatsunsu dukkansu wa ashara bi usbi'ihi allati tali al-ibham sai kuma ya nuni da yatsashin nan da take bima babban yatsa al-ibham shine babban yatsa ita ce sababa kenan wannan wannan kuma al-wusta wannan al-bunsur wannan khinsir ko haka yake danke hannun shi duka sai bar wannan ya mika da ita wa wada kafahu al-yusra kuma ya saka tafin hannun shi na hagu ala fakhidhihi al-yusra akan cinye shi ta ta hagu wa qala hakaza kana yaf'al abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan ba yana wasa da me da tsakuwa ba to hadisi na 198 wa haddathani an malik an abdullah bin dinar annahu sami'a abdullah bin umar annahu sami'a abdullah bin umar wa salla ila janbihi rajulun cewa ya ji labarin cewa abdullah bin umar wani mutum ya yi sallah a gefen shi falamma jalasa rajulu fi arba'in tarabba lokacin da mutumin ya zauna lokacin da mutumin ya zauna fi arba'in a wannan zama guda hudun nan tarabba sai yayi tarabbu'i tarabbu'i shine ta matela ban san ko akwai wata ma'ana ba ni ta matela dai na sani ko sakwatanci ne ko wani masan kun gane ta matela ta matela irin zaman liman gashi nan ga sunan duk kun yi tarabbu'i ka sa kafa ɗaya ta nade ka zauna ta mace la ko me kuke kiran shi eh harɗe harɗe to harɗe ni a gida ta mace la muka sani eh alaikum salam barakari wato wa sana rijlahu sai lankwashe kafan shi yayi ta mace la falan man sarafa abdullahi lokacin falan man sarafa abdullahi lokacin da abdullahi bin ya kare sallah a ba zalika alaihi sai mai ya aibanta yin haka nan da yake yi fa qala ar-rajulu fa innaka taf'al zalika sai kai ma kana yi fa qala abdullahi bin umar fa inni ashtaki ni ban da lafiya a ce na koyon shi ne dan ya ga abdullahi bin umar na yi shi ko bai san shi kuma yana kamar yanzu zamu iya cewa yana da arthritis ne yana da lalura kafa shi yasa yake wannan tamatila yake kafan shi ba su ya daukan shi shi yasa yake yi to nan to malik kuma me yasa zai ruwaito wannan kun san ma'anar shi ba haka ne sunnan ba amma in kana da lalura kai irin wannan zama ma'anar shi kenan ja'iz kun ga amfanin hadisin mai lalura in yayi zama a sallah yadda ba ta sunna ba in kuma wannan zaman ne zai kawo mishi sauki ya halatta saboda ka kafin kai ba mutum inkari kuma sai ka san dalilin shi Allah shi da mu to 199 wa hadathani an malik an sadaq an sadaqata ibn yasar an al-mughira ibn hakim annahu ra'a abdullah ibn umar يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي صدق كوكو الرويت يتي وانا ميكة سنة المغيرة بن حكيم ya ga abdullahi bin umar ya rajau lokacin da yake dawowa daga sallolin nan guda biyu fi salati ka gane in ya dawo daga sajjata ta din nan ko sajjada ala suduri qadamaihi wato akan bayan kafahuwan shi ma'anan shi kenan in ya taso bai tasowa da hannun shi sai ya kama gwiwar shi ya tashi shine wuqufa ala suduri qadamaihi falamma sarrafa zalika lokacin da ya kare ذكر له ذلك aka gaya mishi Abdullahi ibn Umar ya kake yin haka qala innaha laysat sunnatu salah ba wannan sunnan sallah bace wa inna ma afalu hadha li anni li ajli anni ashtaki ni na yin haka ne domin ina da ciwo saboda haka sai danke gwiwar shi ya tashi wato tashi ba tare da hannu ba to وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر واتو عبد الله بن عبد الله بن بن عمر واتو جيكا عمر كينا ينا غنم عبد الله بن عمر كان يرى عبد يتربع في الصلاة ينا زمن تامت إلى إذا جلس الوقت عندك زمان فقال ففعلته سيني ماني هكذا وأنا يومئذ حديث السن لو كتني كلام شكلو غريني واتو ياروني فنهاني عبد الله سيهناني وقال إن إنما السنة الصلاة كي سنة فتزما نصلى أن تنصب رجلك اليمنى شيني كفا قفك تدام وتثني رجلك اليسرى سننك لنقصة حقو ككفا kafarka ta dama ka lankwasa ta hagu fa qultu lahu fa innaka taf'al zalika to ai kai ka kasance kana yin haka nan wato kai ta matela fa qala inna rijlayya la tahmilani domin kafafuwa na biyu ba su iya rike ni shi yasa ke zama haka to na ɗari biyu da ɗaya وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد قاسم القاسم بن محمد ابن أبي بكر وأن شينا شوف قاو سبعة نمك قيامكو رآهم يقنصوا أراهم ينونا موسو الجلوس في التشهد عند أكي زمانك شند أكي التهية فنصب رجله اليمنى سي يكفى كفى الشي تداما in an ce kafa ta dama yatsun kafa kun san kafa yadda take yatsu yatsun kafa ta dama da baya sai kai haka shine ka kafa su ka lankwasa su cikin tafin yana tare da ƙasa kuma ka lankwasa ta haka yansu kafa rijlahu yumna ko wa sana rijlahu al yusra kuma kafa ta hagu sai a lankwasa ta ko ina muke wa jalasa ala warikihi al'aisar sai zauna akan warik shine kwankwason shi na hagu walam yajlis ala qadamaihi amma bai zama akan wannan kafa ta hagu sai zauna a ƙasa kenan ba ba zai zauna akan ta ba thumma qala arani arani hadha abdullahi ibn abdullahi bin abdullahi bin umar wato sai ya ce Abdullahi bin Umar dan Abdullahi bin Umar ya koya maka kana wa haddathani anna abahu kana yaf'alu zalika shi ma ya gaya min baban shi ya kasance yana yin haka kun ga nan practical ne baba ya koyawa dan shi dan kuma haka ya dinga koya mutane ga yanda ake yi wannan in ka jira riwaya zai ba za ka gane abin da ake nufi ba amma ya nuna mishi yadda ake shi ne ya zo muna tafasulan tafasulan in kun duba littafin fiqhul malikiya zaman sallah ga yadda ake yin shi ba kawai kuma nazari ba fa a kira'a haka malami ya koya ma malami malami ya koya ma malami kamar yanzu ka tambaye ni zaman sallah zan ce eh ga yadda malam yake yi in ka tambayi malam zai ce a ga yadda na ga babana yake yi shi ma baban shi ga yadda yake haka haka haka zai ta tafiya har zuwa annabi wannan wani ilimi ne shi kuma fa daban ba rubuce ba to duk lokacin da kuka cire shi practical knowledge din nan to nan ne bid'a za ta shigo saboda haka masu irin zaman nan wani in ya taso daga sujada sai kaga kafafu biyun din yayi haka shi dan gaye ne wannan ba na sunna bane amma inda lalura wannan ja'iz saboda haka mu koyi zaman sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koma littattafan fiqh an yi bayani cikakke yadda ake zama sallah Allah ya ba mu dace
abin da yake cewa hadisin abdullahi bin umar wanda soyewa ana kallo wannan ya nuna kenan liman duk abin da zai yi ya kamata ya shaka sa domin mamu sun zira ido suna kallon shi wani abu ne idan ya yi shi in ya saba wa sunna kuma fa za akwai larura sai ga kaza da kuga na yi fa lalura ne to wannan tambihi mai kyau ne limamai in sun yi wani abu a cikin sallah zai lalura za ta sa limami ya wani abu to in yi wani abu da ya saba ma sunna to yana da kyau limami ya gaya ma mutane yace kun ga ina yin kaza fa to dan dalili ne na kaza domin kada wani ya ce a na ga liman nayi lima nayi Allah ya saka da alheri eh idan mutum bai rike ya ba ba ya ba ruwan da zai shi da
duka miƙe to ya rage wa kanshi sunna kai kai ishara kuma su sun ce ka dan ka dukan shi nan da shi duk ɗaya ne wajen zaman tafiyar nan eh shi ya yi ta hannun haka
wani ko lokaci wasu za su suna motsawa wasu kuma eh in ka motsa shi ma ya zo in ka bar shi tsaye shi ma duka daidai ne amma wanda ya zo muna anan shine na me na tsayawa ta alhamdulillah zai zai zai iya taimaka
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا برحمتك يا الرحمن الراحمين يا رب العالمين اللهم نروقك غفر التواب malaminmu da ya kafa wannan asasa wannan makaranta Allah ka yafe masa Allah ka kai kabari ka kai haske kabarinsa Allah ka kyautata zuriyarsa mu kuma da muke karatu a wannan wuri Allah ka sa mu amfani da abin da muke karanta muna roƙon Allah madaukin sarki shi kuma malam ya ƙara mishi lafiya da fasaha mu kuma da muke karantawa Allah madaukin sarki ba mu ikon fahimtan abin da ake mudabbaka shi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiisu aslih lana shu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ayn سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين